أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهادم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna yawa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kaddare haduwar mu a wannan makaranta mai albarka don makarantar shi daga darsan addinin musulunci da aka saba karantawa insha Allah ta'ala yau karatunmu na moda malik za mu karatu na kan abin da ya shafi roƙon ruwa wannan babi ko a ce kauti amma da tarjama ne akan al'amalu bil istisqai aiki a cikin shayar da fari wato shi ne roƙon ruwa kenan hadasa ne yahaya yahaya zanta na malik daga malik an abla bin abi bakar bin amr bin hazmi daga wada dan abi bakar dan amr dan hazmi annan sun abada bin tamimu ya ji abada dan tamimu ya kulu iya cewa tamimu da abla bin zaid almazini na ji abla dan zaid almazini ya kulu iya cewa karaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa musalla wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita masallacin idi musalla masallacin da ba gini shine masallacin idi al masjidu masallaci haka an ga al jami'u masallacin juma'a al musalla kuma masallacin idi wanda ba gini fata suka wanzala ya ne ya yi sallah ta sha da fari wa hawwala rida'ahu ya juya mayafinsa ina ta gaban likiblata yayin da ya fuskanci alkibla amma ba a juya riga malaman fiƙo sun gaya mana ba a juya riga shi za wasu ga in kama a baya ce da liman zai iya juya ta ko a kome a baya ma zai iya juya a baya ta ya kama da mayafi amma riga da za a zurma wuya a ciki ba a juya e zai iya juya e zai iya juya zai iya juya sannan kuma shi kansa a cikin juyawa ma abinda aka yi da yi dama ta koma hagu-hagu ta koma dama za a yi kar a birkita ta biyu da za a yi dama ne iya dama ta koma hagu hagu ta koma ba don shi mayafin ka san zan iya daukan litan saman ya fashi yadda yake zan iya sake shi kuma dauko na ƙasa in ya fashi a duzan yako to kar a kurkura a dauko leɓen ƙasa wajen juya mayafin a mai da shi sama wato leɓen sama ya dawo ƙasa saboda wasu mutane suke wa Allah laifi shi ce faja na aliha sabilaha mun daga sama mun mai da shi ƙasa ƙasan kuma muka dawo da shi sama sai zama azabar da aka mutu kenan masu luwaɗi a to kar a yi haka don dama tawili ne ya wannan juya mayafi Allah ka juya mana halin da muke ciki ya canzu zuwa ga sauki daga wannan tsanani to shi sai a juya wato kamar ciki ya dawo waje kenan eh yawa eh to kaga ya haka za a an gane ko to haka malamai suka ci ake wasu da malikun an da mai malikun an salatul istizqai akan sallar sha da fari kan sai raka nawa ne fakala raka da imam maliki raka biyu ne lakin sai dai walakin sai dai yabdu imamu bi salah liman ya fara sallah da kuna kabla kuduba ta kafin kuduba saboda an bambanta ta da juma kaga juma sai an yi kuduba sai ayi sai ayi sallah to idan kuma wannan ba haka za a yi ba sai an yi sallah sai ayi kuduba idan ma juma da haka ake sai da wasu abubuwa suka faru sai aka canza amma tun annabi na aka canza fa yi salli raka'a ta ni sai shi liman ya salla raka'a biyu kuma ya kaduba daga baya kudba qaima sai yake zo wai da bayan nan sai ya addu'a wai ta kabilu lika bulu da ya juya shi liman ya kalli alƙula ba mutane da kalawa lokacin juya mayafin sa ya juya kana da yake kudba mutane ke kallo to idan zai juya mayafin sa kuma sai ya juya kalli alƙula an gane ko wai hawilar ra'ahu ya juya mayafin sa shi ne ya taka bil kibir lokacin da yake fuskanta alƙula wa jaharu bil qira'ati bil rak'atayn yana bil qira'ati yana bayyana karatun a cikin sallar raka'a biyu nan karatun a bayyana ke wa da hawala da'ahu idan liman ya juya mayafinta ja'ala ji ala yaminihi ala shimali ya mai da wanda yake gefen damansa ya koma hagunsa wala ji ala shimali wanda yake gefen hagunsa kuma ala yaminihi ya koma hagunsa wai hawala nasu adda mutane ma su juya mayafansu idan akwai idan hawal imamu rida'un liman ya juya mayafinta ku juya naku an gane ko wai daga bilun da kiblata wa hum qu'udun suna fiskanta alƙiwar lokacin juya mayafinsu a zanzaune liman kuma lokacin juya mayafinsa a tsaye yake haka yake
a ɗaya ne sai ta he ɗaya ya su kanta alƙiwar sai juya mayafinsa eh to ai ba sun yake eh to aka ji mu abu liman zai ta ya tsaya an gane ko bari mu koma baya kadan idan liman liman ya zo ka ji ko yace imam mali yace yabdo al-imam bi salah liman ya fara da sallah qabla khutba da gafin khutba fa yusalli rak'atin in yi sallah sallah raka'a biyu zai bayan sallar kuma ya kadu sai ya khutba ka'ima ne lokacin da yake khutba kaga mutane yake kallo an gane ko waye da kuma ya addu'a duk mutane yake kallo daga nan fa waye ta kabilu liqiblata liman sai ya fuskanci alqibla wa hawlu rida'ahu ya juya mayafinta shine ya taka bil qiblata yayin da ya fuskanci alqibla wa jaharu fi rak'atin bil qira'ati katun da ake sala raka'a bin nan a bayyana ake yin ta wa idha hawala da'ahu in ya juya mayafinta ja'ala alladhi ala yaminihi ala shimali ya mai da gefen dama ya koma hagu wallazi ala shimalihi wanda ke hagunsa kuma ala yaminihi ya koma hagunsa shi a daidai wannan aikin wa yahawilun nasu ardiyatahum mutane su juya mayafansu su kuma idza hawwala al-imam rida'u liman yajum mayafinta wa ta kabilun al-qiblata tifirkanta suna masu firkanta al a wani lokacin wa hum su'udu amma su anan da wani kuma ma yawa ba za ta yi ba ya ba za ta yi ba yi ma ja abin da yazo fil istisqai a cikin sallar sha da fari hadathani ya haya ya haya zan tani amma malikin daga malik an ya abin da sa'idin daga yaji daga haya dan sa'idu an amru bin sha'ibin daga amru bin sha'ib anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam akin Allah kana ya kasance idan sadaka in zai yi addu'a ta sha da fari qala annabi kan ce Allah ma haske baraka ya ubangiji ka shayar da bayinka wa bahimataka da dabbobinka wa shurra mataka Allah ka rarraba rahamarka waye balakal mayyit Allah ka raye garinka matace in kasa ta bushe ta mutu in ta jiga kuma ta rayu to wannan yana daga cikin addu'ar manzon Allah na neman sha da fari shi sa addu'a duk wanda za a yi ki addu'a ba ta iyaka to sai an sa dai da wannan galibi haka ake mm wa hadathani ya zanta ni an malik daga malik an sharik ibn abdullah ibn abi namir daga wani mai suna shariku dan abdullah abdullah kuma dan abi namir an anas ibn malik ya ji ga anas dan malik ana qala anas yace ja'a rajulun watan wani mutum ya zo ila rasulullah wa jama'atin Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala mutum yace ya rasulullah ya manzon Allah halakat lamawashi dabbobi sun halaka wa taqaddat subulu hanyoyi sun yanyanke saboda fadi fadullah ka roka mana Allah ana cikin huduba yazo yayi wannan magana huduba kuma da sallar juma'a daga na a gano a ce cewa an yi magana ana hudu ba sallah ta ɓaci ba da liman aka yi magana ba a ni da kai ne na ma magana ko kuma magana aka yi sallah ta zube mai hana mu ma ta ta ɓaci mai hana mai hana ma shi ma ta ta babu amma yana abu ya faru ya lalura ta kai lalura a iya zuwa a samu lima har gaba memori a tsaya a faɗa masa magana kuma ya saurari mutane kuma ya yi magana da ta dace ya yi a kan wannan abin da aka faɗa kuma sallah duk suna nan a yi a ci gaba da hulba yawwa ba wani kaula ku ba da kuma eh amma ni da kai kan mu yi magana da wani in sanar da kai kuma baka umarni ko kamar a ba da haka to wannan shine ka ji abin da mutum ya faɗa manzala ya rasulullahi dabbobi sun halaka hanyoyi sun yanyanke ka roƙa mana Allah fada rasulullah sallallahu alaihi wasallam aikin Allah yayi roƙon Allah yayi addu'a nan ne malam suka ce ya daga hannu har an ga farin hammatan sa Anas ibn Malik ba labarin wannan hadisin yace famu din na aka dinga mana ruwa min aljuma'a daga ran juma'a da wannan mutum yasa annabi ya roƙo ilal juma'a da hawar juma'a da ruwa bai dauke ba ma ka ji kawai aiki kala arabu yace fa ja rajulun sai wani mutum ya zo kaga ayi na kira wal Allah wancan ne wal Allah ba shi ba ila rasulullahi zuwa ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam fa kala ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ta hadda mata buyutu ɗakuna na ta zuzzurewa kuma eh wanga da ta tulu a hanyoyin sun yanyanke da yunwa ne da ishi damura kuma aka daina safara saboda babu ruwa yanzu gwaro ne yawa ta da hanya aka daina safara wa halakar da mawashi kuma dabbobi suna ta halaka da ruwa babu abu- ruwa sha ba abinci yanzu kuma ruwa yawa na kashewa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma ya ubangiji zuhurul jibali kamar yadda ruwan nan bayan duwatsu wala akami ka shigar da sauran a cikin kwazazzabo wa wani aure sauran ka shigar da cikin koguna wa manabidi shajari da matsaran bishiyoyi ka shigar da ruwan nan ya Allah in ji manzon Allah ya ruwan sama ne zai a daina zuba don na wanda yake zaune a cikin garuruwa da kan hanyoyi duk sai ya tafi zuwa inda annabin ya faɗa fanjabar annabin da ruwa ya jaye daga gari jabar sauyi ta kasan ka cin riga yanzu ka riga yanzu babu haka don ya tafi eh saboda mai abun ya bashi umarni eh wannan ya nuna mana ruwa ya zai zai zai zai zai zai barna sai a roki Allah ya tsaye da shi ai yanzu akwai malamai masu dafa in tare kwari eh kwari ana tare da shi a wane shi dai kuma baya ba zai shiga ana tare ba in an mun ga zai bana bar mata a tare eh qala malikum malikum yace shi raju a mutumin da faru salatu istisqa sallar roƙon ruwa ta ta ta kubce masa wa da kal kurba da yake kurba ya zo ya zama ana kurba fara da kuma sai yayi niyya an yi salliya zai sallace ta fil masjid a cikin masallaci aw wadihi ko a gidansa idan raja ne koma gida to an tambayi maliki wannan yaya hukunci yake qala malikun ga amsa malikun yace wa fi dalika fi si'at shi a cikin wannan yana cikin yalwata kan ya ga dama ya yi ta a can a masallacin kan ya ga dama ya dawo gida ya yi ta in sha fa'ala autar kan ya ga dama ya aikata ko ya bari Mm. to wannan babu an ya kare wata na annabi Sulaiman ibn Dawud ya je roƙon ruwa da mutane da yawa bai da magadisi sai ya tada tururuwa ta yi rigingine ta da kafofin da sama tana addu'a tana cewa Allahumma inna khalqun min khalqika ya ubangiji mutu ruwa da halitta ce daga halittarka eh in ji dafa walaita lana ginin an su yaka ba mu da wadatar da zamu bar shayarwan kalan ba kai kasha da mu ba mu da shi ba mu da mai ba mu sai kai fa algina Allah ka mana ruwa sai Allah ya tabi roƙonta a nasa da ku mu koma baya eh ya riga yin roƙo mai an karbi roƙonta shi kenan ya kai zuwa magana ya kare Mm. shi za a yi kago ta da dabbobi yake da wajen roƙo an fari sani har da dabbobi a da tsuntsaye da tsuntsaye da da da kwayi duk sulaiman yana magana da su eh yana wallahi muna mun daga dai an gaya mana an sanar da mu magana su ko zuwa mun ne fara dishi annabi sulaiman ya sani eh ya sani mm duk wanda ya zo yi kuka da ya sani kun ji abin ne wannan fara a ce abu mun ji to kaza ya fada eh haka yake alama ne in zo ya zo yi kuka ce kun ji wannan tsun kuma mai suna wani kun ji me fada ta ba mai to kaza ya fada eh kwarai kuwa eh ai duk karatu suke kowanne tabi'i suke al'iltimtaru neman ruwa bin nujumi da taurari yawa a ringa ji ayatar tauraruwa wancan uwar ruwa ba a yi wata ba haƙogar ma suna nada shi ba ga yau budo ba na ogar dina ruwan a ga har ogar na kare amfani da yauki a dajin nan nan garin to aka gaba shi ke ruwa ba ko ko shi ke ruwa ya Allah ne ke ruwa حدثني يحيى مالك يا ذن تان daga مالك an sale bin kaisan daga wani mai suna salu dan kaisana an ubaydullah daga wani malami mai suna ubaydullah bin abdullah bin udbah bin mas'ud ah an zaid bin khalid al-juhani ya ji a wajen zaid dan khalid al-juhani annahu qala yace sallala na rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata subi bil- bil hudaybiya inji shi wato zaid dan khalid idan shi sahabi ne ya ce wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana sallah sallah asuba a Hudaybiya Hudaybiya wani wuri ne dan kusa da Makka ala isa sama'in bayan an yi makon hadari cikin dare kuma a da asuba sai annabi sallah asuba kana min da a cikin dan aka yi ruwan to daga riwa ake sallah asuba falan man sarafa da manzo Allah idan da sallah akbal ala nas sai fuskanto mutane fa qala manzala ce a tadaruna ma za qala rabbukum shin mutane kun san me ubangijin ku ya faɗa kuwa qalu mutane suka ce Allahu wa rasuluhu a'lamu Allah da manzansa suka sani mu ba mu sani ba qala sai manzala ya ce qala Allah ya ce azbaha ya wa'i gari min ibadi daga bayina muminin bi mai yin imani da ni wa kafirin bi da mai kafurce mini an waye gare mutane guda biyu wannan ya kafurce mini in ji Allah wannan kuma ya imani da ni Allah ya ce abinda Allah ya faɗa kenan fama man kare kaga wani jimuduna bi fadlillahi mun samu ruwa da falalan Allah an mana ruwa da falalan Allah wa rahmadi da rahamar Allah fadalika mu'minun bi wannan shine wanda ya imani da ni kafirin bil kawaki bi kafirce wa tauraruwa bai imani wa tauraruwa tana aikata komai ya imani Allah ne mai yi wa amma man kala ma wanda yake mutun na bi nau'in kaza wa kaza an sha da mu ruwa da nau'in kaza da kaza fadalika kafirin bi Allah wannan ya kafirce mini mu'minun bil kawaki ya ba da gaskiya ne da taurari idan wata ce kuce take ruwa a rana ta gunko ta fesa wannan duk wani hanyar a ha mutane su bar Allah kenan yawwa wannan ba gaskiya bane hmm ba gaskiya bane in ma kace da gudu to te kun waye ta ko to ku dai kanta bayan da kai ba to waje kun to waye rana kuma to a shara ne ke ruwa kenan yace an tu an zatu min al muzini amna hal muzulun ana jin ruwa sama ku ge saukar da shi daga jimare ku mu in ji Allah wa da ne azanta na malikin daga malikin annabi balago shi labari ya same shi annar rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul lalle ma shi Allah yana cewa idza an sha'at ba hadiyatan wato idan wato hadari ya faro ta gefen teku kuma da sha'amar daga nan sai sai ya arewa fadalika ainin gude katu wannan hadarin za a samu ruwa mai yawa wa da sani ya bani labari a malikin daga malik anno balago labari ya same shi ana ba hurlil a ba hurera ka ne guya cewa idan az ba in yawa yi gari kokar mudar na tsayin mutane ruwa sai ce mudar na an mana ruwa bi nau'il fathi da wani irin budi na ubangiji kuma ya tulu hadil ayat sai ya karanta wannan ake ma ya tafi lalai nasi rahmatin fala musakala duk abin da Allah ya bude wa mutane rahama ba mai riga ya hana wa ma yanzu abin da Allah ya rike bai ba mutane ba fala mu rusulahu min bar ba mai ba su ba Allah ba ina ga sai mu eh ma iya wana nan abin nan mm to ina mu da Allah ba mu yi